الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقصنا وفرشنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن داعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على خلقه أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الرداء والغضب ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مدرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين اللهم هد جميع الأولاد والبنات والأهل والأزواج والذرية اللهم اهدهم وسددهم اللهم اشفهم من كل داء وسقم اللهم اجعله على صراطك المستقيم اللهم احفظه واحفظنا جميعا يا رب العالمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم امنا في بيوتنا اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم اغفر لنا وارحمنا واتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan ci gaba da karatunmu a cikin wannan sura wato a cikin wannan sura wato suratu ibrahim alaihi salatu wassalam muna nan cikin suratu Ibrahim idan ba mance ba. Allah da albarka sunayenka ka taimaka mana Allah ka yi mana jagora, Allah ka sa mai kyakkyawan ƙarshe, Allah ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi. Abinda duk ka samu ka taimake mu mai shi don ka ba don kowa ba. Abinda ka ce mu bari ka taimake mu bari saboda kai ba don kowa ba. ka ƙarfafa mu ka girmama mu ka darajanta mu ka karrama mu ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe da albarka sunayenka da sabofinka maɗaukaka ta yau wato abin nan yau attane sha bakwai ga watan ramadan hijira maza Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shidda daidai muna nan ƙarshen suratu ibrahim alaihi salatu wassalam ya jiya mun kwana wasa kantun fi masakinin lalina zalamu an busahun wato mun kwana aya ta abin nan ta arba'in da biyar arba'in da shida za mu tashi insha Allah wa ƙalin makaru makarahu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال
To, wa kade makaru, hakika sun yi makirci wato kahirai sun yi makirci bin Nabi sallallahu Alaihi wasallam ga annabi, makarahun makircin su wanda suka saba, haisu aradu katalahu lokacin da sun kai niyyar su kashe shi. To, niyya a kashe mutum ba a yi ta kasa a kashe mutum ba don kowa bai mutuwa sai lokacin da aka ɗiba mai na mutuwa yayi. Auta ƙayi da ko kuma su ɗaure shi sun niyyar su ɗaure shi cikin gida. shi ma Allah bai ba su nasara ba aw ikhrajahu sayniya su fitar su fitar da shi daga makka su kore shi shi ma Allah bai ba su nasara ba wa inda Allah makaruhum duk wannan kulle kulle na makircin su yana wurin Allah sane ai ilmuhu wato sanin wannan makirci yana wurin Allah ai au jaza'u ko kuma sakamakon makircin yana wurin Allah wa in kana makaruhum ko da yake makircinsu bai kasance ba wa in abuma ko da ya girma lita zula min jabal wato duwatsu ta gushe da shi allamu fi an lita zula lamul juhud wa wal fi'lu mansubun wato abin nan ta zula mansubun bi anna bi an mudmira wato da anna mudmira wujuban بعدها المعنى معنسها لا يأبأ به الله بيدام da makircin su ba wala yadurruna illa anfusahum ba kowa suke cutawa da makircin su ba sai kawunan su shi mai kulle kullen makirci don makircin da yake kullawa ga kai ne makircin zai dawo shi yasa kuwa ganin ko ga matsalolin rayuwa wanda duk ya shirya idan ya yi nasara zai cucewa ne zai cucewa ne zai korewa ne zai walakantawa ne to ba zai samu nasara ba don wannan makirci da ya shirya da yawa ga kai ne zai dawo shi zai dawo ya hau kai wanda ya shirya shi saboda haka la ya ba bihi Allah bai damu da makircin su ba wala yadurruna illa anfusahum ba kowa suke cutarwa ba sai kawunan su والمراد بالجبال هنا abinda aka ni da duwatsu anan litazula minhu aljibal abinda aka ni da duwatsu anan wato kila haqiqatu wasu malamai sun ce duwatsun na haqiqa su ake ni wato makircin su ya kai yana iya gusar da duci daga bagire ne wakila kuma an ce a duwatsu anan shari'ul islam wato shari'o'in musulunci masu karhi al-mushabbahatu biha wa'inda aka kamanta da duci fil qahari was sabati wajen tabbata wuri guda wa bi qira'atin bi fatihi la bi fatihi la mitazula la tazul wato wa rafu al fi'l la tazulu aminna in makaffafa wa in makaffafa wal ha'u damiru ashan muqaddara واللام هي الفائقة بين النافية والمخففة وأي وإنه kana makaruhum lalle makircin su ya kasance la tazulu minhu aljibal duwatsu tana iya gushewa da shi wal muradu ta'zimu makarin abinda dai ake ni sun yi makirci babba wanda yana da girma kwarai amma duk da haka bai hana shari'a musulunci ta tabbata ba bai hana bayan Allah musulmi sun kai da sakon Allah ba wakila kuma an ce al muradu bil makari kufruhum kafircin su shine ake nihi makirci waya nasibu wa Allah qira'atu saniya da qira'a ta biyu la tazul yayi munasaba da shi qauluhu ta'ala fi surati maryam takadu samawati yatafaddana minhu wato sama bakwai ta kusa ta tsage saboda makircin su watan shaqar ardu qasa ta tsage wata khairul jibalu haddan duwatsu tawadu ta tattarde an da aulin rahman waladan don sun ce rahman yana da da wa ala qira'ati ula li tazula yanasibuhu ma qura shazan yayi munasaba da shi abinda aka karanta wato shazi wa ma kana makaruhum makicin su bai kasance li tazula min aljibal wato makicin su bai kasance yana iya gusar da duwatsu ba ila summa iltabata ila ila annabi sannan Allah ya wawayo zuwa ga annabi muhadiban lahu yana mai magana da annabi wa muwasiyan bihi kuma ya nemai yana ɗebe masa kewa yana ba shi hankuri amma ya laƙi ga abin da yake haɗuwa da shi min ƙaumi ga mutane ne wa muwa'idan lahu kuma ya nemi alƙawari cewa ka yi hankuri akwai alƙawari da muka yi maka bin nasar alaihim za ka samu nasara a kansu saboda haka ka kau da kai duk abin da ka gani ka yi hankuri Allah zai taimake ka a kansu wa qala wala tahsabanna alladhina wala tahsabanna Allah
مخلف وعدي رسلا إن الله عزيز انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد الأحد
to fala ta sabanna ya muhammad ya ya manzo Allah fala ta sabanna Allah kada kai zaton Allah mukhalifa wa adi rusula yana saba alƙawarin da yawa manzanni ganin ka dade bukata bata biya ba kahire suna ta kuntata ma kai hankuri kada kai zaton Allah yana saba alƙawarin da yawa manzanni bin nasari alƙawarin da ya zai ba su nasara inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu al-ashhad kada kai da to Allah na saba wannan alƙawari bal yasuruhum a zai taimake su inna Allah azizun lalle Allah mabwayina galibul la la yujizuhu shay'un Allah mabwayina babu abin da ka buwayar Allah zu intiqamin mimman asahu kuma yana da azaba ga wanda ya saba mai ya azizu ka taimake mu ka kare mu ga intiqamikal aziz wadkur kuma ka ambata yawma tubaddalu al-ardu ranar da za a canza ƙasa gairar addi a canza ta a kawo wata ƙasa wadda ba wagga ba ai tubaddalu a canza ƙasa gaba ɗaya was samawatu a canza sama bakwai gaba ɗaya huwa yawmal qiyama shine ranar qiyama li yuhshar nasu na ata da mutane ala ardin baida anaqiya ga ƙasa fara fes mai tsafta wato ranar qiyama wannan ƙasa da muke bisa gare ta ba a tara mutane bisa gare ta saboda abikiyar mutane ta sun zanna bisa gare ta ta saba da su sun saba da ita yana yiwa su yi wani haɗin kai sai Allah ya ce to a canza ƙasa gaba ɗai a ɗauke ta daga wurin da take a kawo mai wata wadda bata san mutane ba mutane ba su santa ba don a yi hukunci bisa ga yadda ya kamata a yi shi wasa mawatu ita sama ɗin na a ɗebe ta ita ma a kawo wata sama liho sharan nasu don a tara mutane ala ardin bai da a naƙiya bisa ga ƙasa fara festa tatta kama fi hadisin sahihaini kama wanda yake cikin hadisin bukhari da muslim wa rawa muslim sahihu muslim ya rawaito hadisa hadisan da yace su ila nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an tambaya annabi to Allah ya ce zai canza ƙasa in aka canza ainan nasu yau mai idan mutane to ina za su na ranar in an canza ƙasa su mutane suna ina tun da bisa gare ta suke in an ɗauke ta su bisa mai suke ƙala ala siradi annabi ya ce bisa siradi za su kasance duka mutane sun hau siradi sai a doke ƙasa a kawo wata Allah da iko yake Allah mai yin wada ya dama duka mutane gaba dai za a kwashe su a azabi su siradi sannan a kawo ƙasa sabuwa wadda za a wa mutane shari'a wa barazu mutane sun hito kharaju min al-quburi gaba dai sun hito daga kaburburra lillahi al-wahid al sun hito ga Allah guda daya al-qahhar marijayi wanda ya rinjayi bayi ne ga dukkan komi da komi duk ga mutane sun hito gaba gare shiga suri guda siradi idan ka tangaɗa ka ɗan cikin jahannama ka yi saboda haka kowa ya tsaye cik kamin a gama shin hada sabuwar ƙasa ya Allahu al-wahid qahhar ka taimaka mana ka tausaya mana nan duniya kuma ka tausaya mana wannan ranar wannan rana Allah ka sauƙaƙa mana matsalolinta Allah ka sauƙaƙa mana matsalolinta kuma wannan ma ta duniya ka sauƙaƙa mana matsalolinta ya Allahu ya wahid ya qahhar وترى المجرمين يومئذ وترى المجرمين يومئذ مكلمين في الأكباد سراديلهم من كتران وتخشى وجوههم النار in an ce wannan rana ta kiyama rana ce mai ban tsoro ba ruwan wani da wani kowa ta kai ne ya kai har da mai gidanmu shi ma ta kai ne ya kai wa tara ya muhammadu almujrimi ne ya manzon rahama kana ganin mu masu laifi alkafiri yawma idin muqarrani na an hada su bibiyu mushaddadina an daddaure su ma a shayadi ne tare da su da shedanun malaman su kowane shedani an gama shi da shedanin malami ne wanda ya hana mai ya kaɗaita Allah ya nuna mai akwai wani mutum da bi ne ya yi Allah muhimmanci to za a za a kamo wannan malamin da wannan mutumin mabiyi ne a ga masu wuri guda a sa sarƙa guda a ɗaure su a haɗa su abin nan fil asfali wato cikin maruruwa alƙuyudu maruruwa awal agalali ko kuma ƙwaƙwamma waɗanda ake ɗaurawa ga waya. sarabi lahon rigunansu wa'inda aka yi musu an ba su riguna na bakin ƙarfi ai sarabi lahon ai kuma su rigunansu min ƙadaranin na ƙarhen darma la'annahu ablagu li isha'alin nari don ƙarhen darma ya isa matuƙa ga huruwar wuta wani san shi in ya ji wuta ma narkewa ya kai ya koma kamar ruwa to ya yi karɓar wuta sosai to da shi aka yi musu riguna ranar wata ga sha wujuwa homin na wuta ta lullube huskokin 'yan wuta nan ya Allah da albarka sunayenka kaka samu cikinsu liyajazi Allah kulla nafsi liyajazi ya muta'alliqun bi abinda ba abin nan bi barazu barazu lillahi alwahid qahar sun fito ga Allah guda daya marijayi li yajziya Allahu kullu nafsin domin Allah ya saka ma kowace rai da ma kasabar abinda ta aikata ma khairin aw sharri na alheri ko na sharri inna Allaha sari'ul hisabi lalle Allah mai mai gaggawa hisabi ne yuhasibu jami'al khalqi bi qadri nisfi nahari yana yin hisabi ga dukkan halittu a cikin misalin rabin yini min ayyamin duniya cikin kwanukan duniya la hadisin bizalika saboda hadisin da ya zo da wannan wato misalin rabin yini cikin kwanukan lahira wato yinin lahira to misalin rabi ne Allah yake ƙara shari'a subhanahu wata'ala hada هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب هذا القرآن بلاغ للناس وأن القرآن إذا ساقونا كمتاني هذا بلاغ للناس wannan ƙura'ani i da saƙo na ga mutane unzila an saukar da shi litabligi hamdu a yi suwa saƙo ga mutane wali yanzaru bihi don a yi musu gargaɗi da alƙur'ani wato kun ga Allah yana bayyana dalili ne da ya saukar da alƙur'ani ba don a rubuta a rataya a yi layu ba ba don a rubuta a wanke a sha ba haza balagun linnasi wannan i da saƙo na zuwa ga mutane an saukar da ƙur'ani don yi da saƙon Allah ga mutane domin saƙon Allah wanda Allah ka nuni ga mutane duk yana nan cikin alƙur'ani kuma wali yun da rubihi don a yi wa mutane gargaɗi da alƙur'ani domin wa'azin da Allah ka so ya yi wa mutane ƙur'ani ya ƙunshe shi wali ya alamu kuma don mutane su sani bi ma fihi da abin da ke cikin ƙur'ani mina hujjoji na hujjoji mutane su gane annama huwa ilahun wahidun dama shi Allah abin bauta ne guda annama huwa ilahun wahidun dama shi Allah abin bauta ne guda wali yadhakkara bi idgami ta'if al-asli fi adari ay wali yatazakkara ulul albab domin masu hankula su azantu ashabul uqul ya Allah ij'alna min min ulul albab to kun ga wannan sura wato anan ta ƙari wa ƙarshe malaha zai aya wannan aya ta kunshi abubuwa da yawa ala jami'i ma ma rasatu su hadhihi sura ta kunshi duk abin da sura ta bibiyo ta yi darasi ciki ne min at-tauhid na tauhidi wal wahyi da wahyi wal irshad da shiryawa wat tadhkiri da tunatarwa wal wa'azi da wa'azi wa qad khatama sura ta ƙare bima bada'at bihi da abin da ta fara da shi inda qaulihi kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur abinda sura ta fara da shi kenan kuma ta ƙare da cewa haza balagul linnasi wa liyunzaru bihi wa liya'lamu anna ma huwa ilahun wahidun wa liyadhakkara ulul albab kun ga tarihi da abinda ta fara da shi wa fiha min muhsanati albadi'iyya ciki akwai abubuwan da masu riga ka ce ma almuhsanatu badi'iyya masu balaga amma yusammunahu bi raddil ajazi ala sadri domin abin da ta fara da shi ta mai da ƙarshe ga abin da ta fara da shi walhamdulillahi rabbil alamin alama an'ama wa ajzala da albarka wannan sura Allah roƙonka muke da albarka wannan sura Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu yadda ka gwada mana ƙarshen wannan sura Allah ka gwada mana ƙarshen wahalolin duniya da na lahira Allah ka ƙara mana imani da tsoronka Allah da albarka wannan sura wannan sanyi wannan zahi Allah kai mana magani ne shirutan nan da ke faruwa sanadiyar zahi Allah ka sauƙaƙa mana ita Allah ka sauƙaƙa mana ita Allah ka sauƙaƙa mu musulmi baki ɗaya ka sauƙaƙa mana azumin kai ne ka sauƙaƙa mana ayyukan azumi ka sauƙaƙa mana lalurorin azumi ka sauƙaƙa mana matsalolin azumi Allah ka anshe ibadodinmu mu Allah ka anshi ayyukanmu ka gafarta mana Allah ka yaye mana da albarka wannan sura Allah ka gusar da damuwa Allah ka gusar da bakin ciki Allah ka gusar da tsoro da hirgita duk abin da yake damun mu ka sani Allah kai mana magani ne Allah kai mana magani ne kuma ka tosaya mana da albarkar sunayenka yadda kake tara mu cikin wannan masallaci kowane kowace rana tun farkon azumin nan roƙonka maka Allah ka haɗa mu aljanna haka nan kuma ka haɗa mu wuri guda da mai gidanmu ni dai ban taɓa sani ne ba haɗa mu da shi Allah mu gane shi ni dai gaskiya ban taɓa gani ne ba Allah ka haɗa mu aljanna mu gane shi ni dai ban gane shi ba sun naka in gane shi to ku ban sani ba ko wani ku ya gane shi ni ban taɓa gani ne ba shi yasa ga kaina nika ba da shaida ni ban taba gani ne ba kuma wato baka taba gani ne ba shi to Allah shi hada mu tare da ku shiya guda da mai gidan nan namu Allah shi hada mu shiya guda da shiya kullun da sahai mu yato mu gaishe shi mu ba shi hannu mu gaisa da shi mu hira da shi da albarka sunayenka Allah kai mana wannan taimako da albarka wannan sura suratu Ibrahim Allah ka yi mana wannan taimako kuma damuwa kowace iri Allah ka gusan mana da ita bakin ciki kowane iri Allah ka gusan mana da shi matasan nan da muka gani ko yaushe a cikin masallacin nan ka sa musu albarka Allah ka shirya su ka daidaita su Allah ka shirya su ka daidaita su ka sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa ka gusar da kuncin rayuwa kowane iri ka ba su ayyuka da sana'o'i na halaliya wanda zai ba da riba mai yawa mai isassu idan albarkar sunayenka to mun kare suratu ibrahim yanzu sai suratu hijiri sun ya hade sura bi surati alhijiri an yi mata suna wannan sura an ce mata suratu hijiri la'anna Allah ta'ala zakara biya ma hadasa liqaumi salihin dan cikin ta Allah ya ambaci abin da ya faru ga mutanen salihu wa hum qabilatu samudin mutanen salihu su ne ƙabilar samudawa wadda yaruwan filhijir gidajensu na nan hijir wa gade warada dikiru lafzin hijir ambaton lafazin hijir ya zo fi sura cikin wannan sura fi ƙauli ta'ala wala kare kaddaba ashabul hijir mursali saboda haka sunan ya zo a cikin wannan abin nan sura akwai hijira Isma'ila ba shi ba sura ce ta ba wannan hijira Isma'ila kun san wani bangare na na ɗakin Ka'aba a cikin masallacin Ka'aba wani wuri na mai ɗan karin tsada in ka tahi sai kokari ka ga ka shiga layi kaga haka kai wurin don saboda tsada ta yanzu layi aka yi a shigai hausawa indarorin kuɗi suka ce mai duk wanda ya shiga ciki ya roƙi kuɗi ya gama kuɗi kowane na sai sun ka ce indarorin kuɗi to ku dai in kuka shiga to ku roƙi Allah aljanna ku roƙai kyakkyawan ƙarshe ku roƙai shirya ga ɗiyanku ya shirya muku ɗiyanku ya tsare su daga ayyukan banza ya tsare su daga sharrin masu ayyukan banza kuma ku roƙi Allah ya taimaki tarayyar Najeriya musamman jihar ga ta Kabi wato ya ƙara mata lahiya da kwanciyar hankali da natsuwa da arziki da ci gaba mai amfani da yan kun shiga ku yi wannan Allah ya gafarta mana waɗanda kuma kuke da su sun rage sun isa wuri yanzu ‘yan umra kenan in kun yi waya da su ku haɗa masu su shiga wurin nan in sun shiga kuma su yi ma jihar Kabi addu'a su wa Najeriya addu'a Allah ya gafarta mana wa mawdu'a bina makiya wannan sura ta sauka makka wa adadu ayati ha tisu mata suna aya tana da aya 99 wa mawdu'a ra'isi jagora abinda take koyarwa huwa ibrazul masirul maqufu wato hitowa da ma abin da masiru makoma al maqufu wanda aka tsoro alladhi yantazirhu al kafirun wanda kahirai suke jira babu shakka za ta zo musu su kadai li adami islamin saboda rashin musulunta su wa tanawalat sura tasliyatur rasuli sura kuma ta kunshi ba annabi hankuri sallallahu alaihi wasallam ala adami imani mallam yu'minu akan rashin imanin waɗanda ba su yi imani ba wa anna tilka adatul mukaddibin wannan kuma lalle shine al'adan masu ƙaryata gaskiya ma a rusulun da manzannin sai su ki imani abin nan tarji kulluha duka sura tana dawowa ila zalikal mihwari zuwa ga wannan haifai al-asili na asili sawa'un fi zalika al-qissa a duk ɗaya a cikin ƙissar da take bayarwa na hawo qissatul bashariya kamar ƙissa irin ta mutum wato yadda Allah ya halicci mutum wa asalin hidaya wal gawaya da asalin shari'a da kuma halaka wa zalika fi khalqi adam wannan waje halitta annabi adam wa gururu iblis da ruɗuwar iblis ruɗe-ruɗe ne wasu kibaru da girman kai ne sun mata'arrada sannan sura ta gitta liba da ayatun lahi ga kawo wasu ayoyi sashen ayoyin Allah wa mashahidar kauni da mahalarta halittu fi sama'i cikin sama wa fil da ƙasa wa ma bainahuma da abin da ke tsakaninsu wa qadi qaddara abin da wa qadi qaddaran li hikmatin duk wa'annan abubuwa an kaddara su bisa ga hikima summa dakara qissata ibrahim wa lutin sannan sura ta ambaci kisa annabi Ibrahim alaihi salam da annabi Lutu alaihi salam wa ashabul aika da kuma mutanen aika mutanen annabi Shu'aib wa ashabul hijri da mutanen hijir wato abin na mutanen shi annabi Lutu wa azabihin da yadda Allah ya musu azaba wa khatamati sura sura ta kare bi tasbitir rasul sallallahu alaihi wasallam tana tabbatar da manzo wanta zari sa'atin nasari tana ba shi hankuri ya jira lokacin nasara duk abin da kun ka gani ya yi tsanani in an yi hankuri nasara na nan tahi wa an yi sufa anin ladina yi odunahu kuma ya kau da kai ga waɗannan da ke cuta mai wa yi wakila amurahun ilallah ya wakilta al'amarinsu zuwa ga Allah wa mashahadin alkiyama da mahalata alkiyama wa taujihatu wa ta'aqibat da taujihai da ta'aqibai التي تسبق القصص ودكي غباتا كامن قصوشي وتتخللها تنا شغا cikin قصوشي وتعقب عليها tana taqibi akan قصوشي to wannan shine abinda sura take karantawa bismillahir rahmanir rahim alif lam ra
bismillahir rahmanir rahim alif lam تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمر فسوف يعلمون To bismillahir rahmanir rahim alif lam ra Allahu a'lam bi muradihi bi zalika Allah shi yasa abin da yake nufi da wayannan harufa li'annahu lam yarid fi tawil ya shay'un sahih Allah shi yasa abin da yake nufi saboda babu wani nasi bayananne da yazo min kitabillahi aw min sunnati rasulihi aw min sunnati rasulillah cikin qur'ani Allah ko ga sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya inganta ya zo da bayanin mi aka ne da harufan nan na farkon sura shi yasa malamai ka ce Allahu alam bi maradi bi zalik wa taqaddama al-kalamu an an al-huruf al-muqatta'a bayanai sun gabata akan huruf al-muqatta'a min awwal surati baqara raji wa in shi'ta tawassu'a alif lam ra tilka ay hadhihi al-ayati wa inna ayoyi ayatu kitabi ayoyi ne na al-qur'ani wal'idafa bi ma'ana min wato min ayatul qur'ani ayoyi na daga cikin ayoyin alqur'ani abin na ayoyi ne daga cikin ayoyin littafin qur'ani wa qur'anin mubin kuma abin karatu na na qur'ani bayyananne mabhirin lil haqqi min badil wanda ke bayyana gaskiya daga banna abin na adafun bi ziyadati abin na sifa min ayatul kitabi wa qur'anin ayatul kitabi wa qur'anin mubin wato adabi tare da abin da bayanin sifa wato fi mubin rubama da yawa kuma bitta khafifi wa qura'a bitta shididi rubama rubama ya waddu alladhina kafaru da yawa kahire suna guri yawmal qiyama idza ayanu halan wa halal muslimin in sun kaga halin su sun kaga halin musulmi da yawa kahirai suna burin laukanun musulmi na dori a ce sun zan musulmi kalmar rubba litta kasiri wato suna yawan irin wannan guri sau da yawa wa innahu yakasuru minhum a tamanni zalika burin su zan musulmi yana yawa gare su da yawa suna burin su zama musulmi da yawa suna wannan guri wakila litta kalili wato can ba a rasa ba fa innal ahwala tuddahishu wanda ya an te lahira tsoro da hirgita tana ɗimauta su wala ya fi ƙuna ba su harkawa hatta ya ta mannau zalika har su yi gurin su zama musulmi wani lokaci illa fi a hayanin kalila sai cikin wasu ‘yan lokuta kaɗan wannan kun ga ga wannan fassarar ta ce ranar lahira na suka wannan guri amma ga fassarar ta ce nan duniya na suka wannan guri kun ga gurin na da yawa da sadda sun kaga abin da ya birge su ga musulunci sai su yi burin da su musulmi ne yadda ake samun natsuwa ga musulunci da gaskiya da amana akwai maciyan amana cikin musulmi a halin da ake yanzu amma maciyan amana na kahirai sun yi na musulmi yawa don su kahirai wato abin na Allah ya ce wal kafiruna humul zalimun su kahirai wato su ne azzalumai cikin wata abinna wata abinna sura kamar suratul ankabuti yace kuma su ne makaryata su kahirai makaryata na duk abinda suka waɗi in sun waɗi magana ɗari in Allah ya so ɗari ba ɗaya ƙaryata guda ta za a samu da ɗan dama dama ciki sannan in an ba su amana ɗari ɗaya in an ba in sun ba da guda an yi nasara duk saura zalunci na duka saura zalunci na shi yasa Allah ya to yace wal kafiruna hum zalimun kahirai su ne azzalumai yayi da yawa sai ka je wani bai iya magana ba kun san mutane ba kowa iya magana ba wani bai iya magana ba can dori yana samun kuɗi yanzu bai samu sai ya ce ai kahiri ya yi musulmi saboda wai bai samu ba aza ya kai samu ne shi a musulunci rashi ne shi a kafirci ƙungar nan wawa na ko kuma ɗanai wannan wawa na ko kuma ɗanai domin don baka samu ba kawai sai ka ce wai shi wai wai mulkin kahiri ya yi dan ɗaya baka samu ba inda dai wani abu na kai hujja da shi a ce ya bari to mu diba amma dan dai baka samu ba Allah ya bayyana ka samu ba Allah ka bai ba ba ya ce ma ya ta Allahu lin-nasi min rahmatin wala mumsika la wa ma yumsik wala mursila lahu min ba'di ya ce duk kowa wanda ya bude ta alheri lin-nasi ga mutane ba mai iya dade ta kuma duk wanda ya dade ba mai iya bude ta to innal abda fa la yuhramu rizqa bid-dambi yusibuhu hadisi ya ce lalle bawa na yi haramar rizka ana haranta mai arziki saboda zunubin da ya yi ya yi ka ɓaro ta ka aikata wani babban zunubi sai Allah ya dade kowa ka ta alheri shi kenan don dai kana wawa ko ne sai ka ce wai shi wai kowa ka hukunta shi da wannan Allah ya gafarta mana wato wani bai iya magana ba kuma bai san wanda zai yi ba kuma wawan na ko kuma ɗane na Allah dai ya ba mu kariya da tsaro ne zarhu
ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ذرهم كربيد سياما ذر رحمة أي أترك الكفار يا محمد ya manzon rahama alaika salatu wassalam rabe da kahirai iban za da suwa ba kyale su ya kulu su ci abinci waya tamatta'u bi duniya su ji daɗi da duniyar su wa yalhihimul amalu gurace gurace ta shagalta su ai ya shigaluhumul amal guri ya shagalta su bi dole umri suna gana a wadda da ya za su yi duniya su yi taɓannawa gairihi da wani ne ya shagalta su anil imani daga imani banne da su fa sauka ya alamuna aqibata amrihim hakika za su san ƙarshen al'amarin su za su ga wanda za mu yi musu wa hadha muhkamun wannan aya tabbatacciya ce la yusahu ba shahi ta bilqitali saboda yaki ba ayoyin yaki ba su shahi wannan ayar ba wa bi tahdidu la ahli ahwa'i wal lahaw cikin wannan akwai kacewa ga mutanen son rai da mutanen shagala Allah ya ce a kyale su su ci su sha makoma su wuta makomar su wuta fasaufa ya alamu za su sani saboda haka kada ka shagara kada ka mai da hankalinka ga duniya kawai mai da hankalinka ga abin da shari'a ta umarce ka ka yi ibadar Allah gurgudun wanda kaka iyawa ka bautawa Allah gurgudun iyawarka Allah ya taimake mu wa ma alaka na min qaryatin ba mu taba halaka wata alƙarya ba wato mutanen alƙarya illa wala ha kitabun ma'lumun faci tana da littafi sananne mahadudun wanda an ka iyakance li ihlakiha akwai littafin da aka rubuta in an kai wannan lokaci to za a hallaka kahirai in an kai wannan lokaci ma da zuƙo min ummati ajala
ما تسبق ma من أمة نجلا وما يستأخرون ta zubiƙo min ummata ajala babu wata al'umma da ta karibon ajalinta wato kowa an rubuta mai lokacin mutuwa babu al'ummar da karibon ajalinta wa ma yastakhiruna an hukum ba su jinkirta ga lokacin su ko waɗanne mutane ba su mutuwa kamin lokacin su yayi kuma in lokacin su yayi ba za a yi musu ƙari ba saboda haka ku kwantar da hankalinku ku bauta wa Allah cikin natsuwa ba mai iya kashe ku sai lokacin da Allah ya ɗiba na mutuwa ya yi in ya yi lokacin da ya ɗiba to duk inda ake za a mutu walau kuntum fi burujin mushayyada ko da cikin manyan gidaje kun ka shige in lokacin mutuwa ya za a mutu amma sai ya yi abu na farko da ake rubutawa ga mutum bayan an busa masa rai za a umarci mala'ika bai arba'i kalima ce da rubuta kalmomi guda hudu da katibe rizki a rubuta arziki ne wa ajalihi a rubuta ajali ne wa amalihi a rubuta aiki ne wa shaƙiyan amsa'ina a rubuta ɗan aljanna na ko shaƙiyi na ko sa'idi ɗan wuta na ko ɗan aljanna kun ga abu na farko da an ka rubuta ajali ne kwantar da abin arziki ne kwantar da hankalinka arzikinka babu shiga kowa duk facin da kaka yi ka yi duk facin da kaka ka yi arzikinka sai ka ci abinka ko ina kake arzikinka sai ka ci abinka kuma in ajalinka ya yi duk fatan da kake in ajalinka ya sai ka mutu in bai ba kuma ba ka mutuwa sannan an rubuta aikin mutum duk wanda ka gan shi yana aikin 'yan wuta to dan wuta an ka rubuta shi wanda ka ga yana aikin aljanna to to a dan aljanna an ka rubuta shi sannan makoma wuta ko aljanna makoma wuta ko aljanna da albarka sunayenka Allah ka kare waɗanga abubuwa hudu da muka waje su an rayuwa ɗan adamu duniya da lahira to babu su ga hannun kowa sai ga Allah abin adda maka babu su ga kowa Allah ga hannun Allah suke naka tsakaninka da Allah yake shi ka ba su a kawo maka mi adda maka da bakin cikin ka ka koma gehewa na bai azita ka ba babu arzikin ka garai ka yi hankuri babu shi Allah ya rubuta da ya rubuta abin nan da kaka tunani ba a rubuta shi can ba ba ka samu ne ce inda an ka rubuta ya can ka ka samu ne kuma da hankalin ku fartabu inda Allah ya rizka wa abudu wa shukuru lahu ku nemi arzikin ku a wurin Allah shi ka rubutawa dan shi yace a rubuta saboda ka fartabu inda Allah ya rizka wa abudu amma ta yadda ake samun arzikin Allah ku bauta mai nabi wa shukuru lahu ku yi mai godiya in ya ba ku ku bar renawa ilaihi turja'una wuri ne aka dawowa da ku الله يكرم وقالوا يا أيها الذين نزل عليه قالوا يا أيها الذين نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين wato ita duniya ba ta tsarkaka ga mutum wanda ya kaso duniya ba ta zama mutum wanda ya kaso matasa wato ku sani abu guda bai tsere da kai ka dai yarda da Allah kuma ka dogara gare shi shi ɗaya ne mai ta wa man ya tawakkala ala Allah fa huwa hasbu wanda ya dogara ga Allah Allah ya ishe shi amma duniya ba ta da dadi inda inda wani mutum na tsarkaka ga duniya ya gama da ita lahiya in dai duniya ta da mai gidanmu ya gama lahiya da ita amma bari ku ji shi wa qalu kahiran makka suka ce lin nabi ga muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ayyuha alladhina zila alaihi dhikru ya kai dan mutumin nan da yace an saukar da qur'ani garai hasba za mu yi gurgurdan rayawa tai innaka lamajnun lalle kai ma wakacin da dai kake da mai gidan musulmi halittun da Allah ya yi sama da wayanda ya yi ƙasa duk mai gidan ma babban su shi na suka gaya ma wannan malam yau in dai Allah ya kaddare ka da wani abu na shugabanci to kai hankuri kawai babu da za a yi kai daidai da mutane in dai yanda ya ka da wani abu na shugabanci to wanda shugabanci na addini fa wanda ba na kuɗi ba kun san su magana kuɗi Allah ya ce qul la aqulu lakum indi khaza'inullah faɗa musu wadi su jiya ban ce muku taska Allah tana wuri na ni ban ce ina azita kowa ba ban ce ba babu arzikin kowa gare ni arzikin kowa yana ga Allah to shi da kawan ga shugabanci aka wawan ga irin baci ya ayyuhal ladina zila alaihi dhikru innaka lamajnunun aka yi yawan gabaci jama'a ni kuka zato da wanda kuɗi ga su nan gare kuma kun san kuɗin ku an gabaci sai dai a yi hankuri duniya ba ta tsarkakuwa ga mutum sai dai mutum ya kwatanta dai gwargwadon wada ya fahimci haka na a gaskiya amma ya shugabanci ko na addini kake yi ba duniya ba za ta tsarkaka gare ka ba za ka yi ta jin maganganu shi yasa idan ka ji ana ɓacin shugabannin ƙungiyoyi bari sa bakinka ɗaukaka ta ta sa aka bacin su ba laihi na sun kai ba shi wannan da ka bacin su yana cewa sun ta wuri kaza sun ta wuri kaza duk duniya bai san wanda zai fice wurin nan ba da zai ta yi wanda zai yi ta wurin nan abai san da zai ta yi ɗaukaka ta kawai ta sa aka bacin su ba wani abu na ɗaukaka ta kawai wanda ba kowa ba yana can kowa ta bata dama da shi balle wa wani amma da zara Allah ya ɗaukaka darajar ka ya mutunta ka to sai dai ka yi haƙuri suka ce ya rayu hallabi na zila alaihi dikiru ya kai wanda ya ce an saukar mai ƙur'ani innaka la majnun lalle lalle kai mahaukaci ne kake wallahi mahaukaci kake baka da hankali kai kamar ka aka saukar mu ƙur'ani law ma tatina bil malaika me yasa baka zo mana da mala'iku ba in kunta mina sadiki na fi ƙaulika in naka nabiwa in kana cikin masu gaskiya ce kai annabi kake to ka to da mala'iku mana wa inna hadha alqur'ana min indillah te ka kawo qur'ani su ba da shaida ka kawo mala'iku su ba da shaida cewa qur'anin ga daga Allah yake wani wanda kun ka gani ko ko wanda bai da ba ban ce bai rishawa shi na ka ce annabi haka wani kowanne bai da wani uwa sai ma ta kore da gidansa saboda zama ne shaidani amma ga nan ya diba mutum da ya kowa daraja cikin halittun da Allah yana baci ne saboda ni mukamin nan na shugabancin nan na da Allah ya bashi na addini malam da zaran kana da shugabanci sai dai kayan hankali Allah ya ce ma nuna zuluk ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين إنما نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال تعالى مدركين سيكي يتي ما ننزلوا almala'ika ba mu saukar da mala'iku wa ƙura a bitta'i mata nazar aifihi a hasbu ihda a ta'aini mata ta nazzalul mala'ikatu mala'iku ba ta sassaukowa da abin nan daga sama da suka ce don me baka zo da mala'ika ba Allah ya ce ai mala'iku ba ta sassaukowa daga sama illa bil haƙi sai da gaskiya ai bil wajihin ladhi qaddarahu Allah sai da huska wanda Allah ya kaddara waƙata datu hikimatu hikima ce ta hukunta haka nan wa huwa azabu huna shine anan mala'iku ba su saukowa ga irin wannan mutanen da kai wa annabi ne irin wagga magana sai da azaba wa ma kanu idan in ko azaba ta zo ba su kasance hina nuzulul mala'ikati bil azab lokacin da mala'iku ta sauko da azaba wa ma kanu idan munzarina to lokacin nan ba su kasance ana jinkirta musu ba ma'akari na ba a jinkirta musu saboda haka su suna cewa mala'iku ta sauko in mala'ika ta sauko ba ka iya sauraren mala'ika ba ka iya kallo nai yaya za ka ce a kawo abin da ba ka iya zawa da shi wuri guda inna na na nazzalna addikira إنا نحن تأكيد لاسم إنا أو ضمير أبنا تأكيد لضمير فصل والإعراب الأول الصح واتو أبنا تأكيد لاسم إنا إنا نحن نزلنا الذكر مو مو مك سوكد القرآن وإنا له لحافظون كما مو ne masu tsarewa ga alqur'ani ƙur'ani mu muka sauko da shi daga sama kuma muka fake ƙur'ani da kyawo muke fake alƙur'ani mina tabdili ba mu bari a abin nan a baddala shi wata harifi ba mu bari a karkatar da shi wa ziyada ba mu bari a yi mai ƙari wannan ƙusani ba mu bari a yi mai ragi bi khilabil kutubil munazzala sabanin littafan da suka sauko daga abin nan daga farko faƙad dakhala fiha at-tahrif wa at-tabdil karkatarwa da canzawa ya shige su li'anna Allah wakkala hifza halil akhbar dan Allah ya wakilta kare littafan harku lil ahbari ga manyan manyan malaman yahudu war rabbaniyina da kuma abin nan masu ibada war ruhbani da malaman nasara wa baddaluha suka canza ta walau kana muwakkalan li himzil ulama shi ma qur'ani inda an ba da shi an ka ce an wakilta shi malamai su hake shi labaddalu da malaman nan sun canza shi kama abin baddala haula kama da wa'ancan malamai na yahudu da nasara sun ka canza nasu walakin bihamdillahi lan yaf'al zalika sai dai da godiyar Allah Allah bai ba kowane malami hukun qur'ani ba bal hafizahu Allah ta'ala a Allah da kai ne shi ya fake alqur'ani wannan wata gata ce ta alqur'ani da daraja da daukaka ta alqur'ani Allah da kai ne shi ya kawo alqur'ani Allah to da albarka sunayenka yadda ka kare alqur'ani Allah ka kare mana imanin mu ka kare mana lahiyar jikunkunan mu ka kare mana rayukan mu ka kare mana zaman lahiyar ƙasar da tamu da albarka alqur'ani wala kad ya arsalna min qablika wala kad arsalna min qablika fi ila walin وما يعطيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا للي ما أيكم من ذني قبانك في شيء الأولين تكين جماعة فرقو ما أيكم من ذني تكين شيء الأولين والإضافة أبنا من قبيل إضافة الموصوف لصفته أبنا wato shiya'il awwali ai abin nan jam'u shi'a wa hiya al-firqa shine jama'a wato Allah subhanahu wata'ala ya aiko da alqur'ani a cikin abin nan jama'a wa hiya al-firqa al-muttafaqa wato jama'a wadda aka wadda sun kai ittifaqi al-muttafiqa wato wadda ta yi ittifaqi muttafiqa ala ɗariƙin suka yi tufaƙi ga wata hanya wa mazabin da wata mazaba suka tsari bisa gare ta to shi aka ce ma shi'a min sha'ahu iza tabi'ahu in ya bi shi a ce sha'ahu wato lokacin da ya bi shi wa summu shi'an an ce musu shi'an la'annahum taraku dinahum alqawim domin ita abinda ake ni da shi'a wato sun bar addinin su alqawim wanda an madaidaici watafarraqu sunan ramu fi turuqid dalali a cikin hanyoyin halaka wal bid'i da bid'o'i shi yasa aka ce musu shi'a wato saboda sun bar addinin su na gaskiya sun kaga wasu abubuwa waɗanda ba daidai ba to wannan shi yasa aka ce musu shi'a wa ma kana iyatihim min rasulin kuma wani manzo bai kasance yana zo musu ba illa kanu bihi yasajun sai sun kasance suna izgili da shi kasu za a yi ƙaunuka bika kamar yadda ka ga mutanenka suna izgili da kai to haka nan wa'ancan manzanni da suka wuce duk manzon da ya zo haka aka izgili da shi ana gaya mai magana mai ɓata mai rai kuma duk sun ka yi hankuri har sun ka yi da saƙon Allah kai ma ka yi hankuri da duk abin da aka faɗa ma har ka yi da saƙon Allah wa haza tasliyatul lahu sallallahu alaihi wasallam wannan ban hankuri na da ɗebe kewa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kai hankuri ba kai ɗaya na an aka wa izgili ba ita kujerat ita ta adda wannan do walakanci da ka gani kujerat ita ta adda wannan in yau ka batta wannan walakancin baka koma gani ne in ka ba wannan kujerar amma muddin kana bisa gare ta to wannan ɗaukakar ita ta ka jawo maka wannan abin da ta jawo maka saboda haka ita ɗaukaka daɗi gare ta amma tana da matsaloli ita kuma ko mallami kake ka ɗaukaka sai ka yi hankuri za ka samu damuwa da yawa ai shi yasa kuka ganin manyan mutane da Allah ya ɗaukaka mai yawansu zuwa ƙarshen rayuwarsu suna samun ciruta waɗanda suke da alaƙa da damuwa saboda da zaran ka kai ga wani matsayi za ka yi ta ganin abubuwa masu damuwa to in Allah ya taimake ka sai ka kawo da kai ga waɗannan abubuwa duk sadda ka ji damuwa ta yi ma yawa sai ka jawo ƙur'anin Allah ka samu lokaci ko babba ne kai ko wani iri na ka dakatar da jama'a ka ɗauki ƙur'ani ka gana da Allah sai damuwar ta gushe sai ka ci gaba in ta koma tahowa ka koma tahowa in ta koma tahowa ka koma tahowa ga ƙur'ani إذا كنت في هم وغم وقربة فقرأ كتاب الله تنجو من الحميم إذا كنت في هم وغم in ka zamo cikin damuwa da bakin ciki wa kurbatin da bakin ciki mai tsanani wa qara'a kitaballahi karanta littafin Allah yanzu zuwa ajima tanju min hami kana tsira daga damuwan nan da bakin cikin to in ba muwafaka Allah ya wa mutum ya samu irin wannan dama ba za ku ga mai yawan mutanen da Allah ya ɗauka kuna ganin rashin lahiya yana kama su wanda yake da alaƙa da damuwa saboda da zaran ka kai da wani matsayi to damuwa tana biyowa saboda kujerarta da ka kai da wani matsayi kujerarta har da wanda bai iya ɓaci ba sai ya ɓace ka baka ji ba baka gani babu abin da ya gama ka da shi har da wanda bai iya ɓaci ba sai ya ɓace ka wani ma uwa sai ka ɓaci wajen ɓacin uwarka bai iya ɓaci ba ya ta ya ta ya ɓace ka ya gana ɓatawa to abubuwa na ku lura da irin wannan wanda duk Allah ya ɗaukaka cikin ku to shi ya hankuri shi san Allah ya ɗaukaka shi kuma ya samu mutanen kirki tare da shi wa'inda ka kama mai ga abubuwa masu kyau kuwa doya doya ma kuwa sai kai sai kai ana ta kuwa wannan bai sa zuciya ka ta sanyi don ka san da sanyi bai sa zuciya ka ta sanyi don ka kwashi kuɗi ka watsa mu sun ce sun yaso su kana dariya wannan bai sa zuciya ka ta sanyi sai inda ta yi na minti biyu na zuwa uku ta koma dawowa ga zahinta karatun ƙur'ani shi kaɗai ne shi kaɗai ne wanda zai kawo sauƙin rayuwa mutum ya samu abin da sauƙin rayuwa Allah ya ce wa kullan na ƙusto alaika min amba'in rusuli ma nusabbitu fi bu'adak wa kullan na ƙusto alaika min amba'in rusuli dukkan wannan labarai muna bashe su gare ka na labarin manzanni dan me ma nusabbitu bi bu'adaka abinda za mu natsar da zuciyarka damuwa da bakin ciki ya ɗebe ka samu natsawa sai ƙur'ani shi ɗaya na a haka don haka Allah ya ce ma annabi muna karanta maka wannan littafi don zuciyarka ta natsu to duk wanda ya samu damuwa shi ɗaya an mahita ta yi amma ku san da sani ɗaukaka son ta aka yi amma ita kanta ɗaukaka matsala ta zamanin dama bale yanzu zamanin dama don yanzu mai gidan gana mu da muka magana kai nai sallallahu alaihi wasallam da aka faɗa mun ai ba yanzu yake ba ai ba yanzu yake ba to sannan a ɗaukaka ta zama matsala bale yanzu ɗaukaka ta zama matsala bale yanzu wuri sun ka samu sun ka zanna suka ce laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim wannan mutumi a ce shi an ka aiko ba mu yadda a ce shi an ka aiko mana ba nisa ba zaɓin babban mutum cikin garuruwan gara mu guda biyu a zaɓi babban mutum a aiko shi kun san har Allah ya hushi ya ce a'a a hun ya kasimu na rahamata rabbi su ne za su raba rahama ubangijin kasu ce wai wai ga wanda suka so a ba shugabanci kun ga Allah har yayi hushi to ku jera tawa ta yi musu zahi don me an ka ba wanda ba shi suka so a ba ba to shi yasa Allah ka tawa annabi yana ta bashi hankuri wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala tahzan alaihim wala tahzan alaihim wala taku bi dayqin mimma yamkuru kama Allah da kai inna Allah ma alladhina taqaw wal ladina musin haka Allah yake biye da annabi ne wala tadhab nafsuka alaina hasaratin kakka kashe kanka don bakin ciki kakka kashe kanka ka tsaya kana ta damuwa don sun ɓace ka don su yi ma kazai don su yi ma ƙarya duk abin da suka iyawa na ƙarya wadda sun ka sani duniya babu wadda ba su wa mai gidanmu ba amma ya hana shi nasara bai hana shi nasara ba to abin da naka so ku gane shi in an yi mai wannan tuwa kuka zaton ba za awa ba na daɗe ina ba ku wani abin nan labari na tarihi wanda ya kamata ya shiga zukatanmu abu su bayan an kaye shi da daddare an kaye manzon Allah da sahi ɗiyanwa da ɗan ƙane suke gidansu guda ɗakin kwanansu guda komi nasu guda abokai guda sai Allah ya aiko Muhammadu ya zama manzon Allah abu su bayan bai zo ɗakin su manzon Allah ɗauka kaya ne ba sai da shekara goma sha bakwai ko shekara goma sha tara duk inda an ka ta yaƙi tunani ya laɓa ne ya laɓa ne sai ya kai kashe Muhammadu dan wa da dan kane suke dan me zai zama babba daukaka dauka wa Allah ya mai dan me zai zama babba shi yasa ranar da ya musulunta annabi ya fito daga makka daga madina zai na makka radda an kace makka ya gamu da annabi annabi ya aishi musulunci ne amma bai damu da shi ba abbas ya ce ka yahi mai ya ce bai yahewa abbas ya ce na ce na roƙe ka yahi mai ya ce ban yahewa an ka tawo an ka gama abin da aka yi makka sai da an ka ce hunaini abin da ya faru ya faru musulmi sabbin musulmi sun kai gudu sannan annabi yana tsaye sai ya tsinki wani mutum ce ya yi tunga kayayyar su lullube shi kame a jima sai a gane shi ɗaya tsaye da takobi biyu ya kai su ƙasa abbas yana kusa ga annabi sai abbas annabi ya ce ma abbas shi ɗan mutumin can wani na abbas ya ce abu su bayani na ɗan uwanka na na ce ka yahe mai da gaske shiga musulunci ka ce ba ka yahe ba ka yi hankali ka yahe mai annabi ya yi ajiyar zuciya ya ce na yayi saboda akwai zayi bai yi maka koyi ba ka hinin koyi ba zama malahiya don ɗaya Allah ya ɗauka na kace wai yawo za ka yi ka kashe ni ba za ka yarda da ni ba shi yasa annabi abinda ga karance karance na ban karanta inda annabi ya riƙe kiyayya da zayi ka bawan gaba to shi ci gaba haka nan yake kusan da sani kawai ka yi tunanin wani abu ku jera ɗaukaka zayi gare ta in Allah ya baka ya hankuri kawai in dai ka ji zayi wa qara kitaballahi wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi adam wa ja'aka bi hadhihi alhaq wa mau'izatun wa dhikra lil mu'minin Allah ya gabarta mana kadhalika nasluquhu
كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين
to Allah ya ce subhanahu wa ta'ala kadhalika kamar wa ka gani din nan nasluku haka ne muka shigar da in gaskiya da ƙaryatawa مثل إدخالنا على الاستهزاء كما ورد muka shigar da izgili alladhi huwa walidu takdhib wanda shine ƙaryatawa ta haihe shi muka shigar da shi fi qulubi ulaikal mujrimin cikin zukatan waɗanda kahire masu laifi duk dalilin da ka kawo musu sun kiyarda da shi la yu'minuna bihi ba su imani da alqur'anin nan azzikir wal qur'ani ba su imani da shi wa qad khalasunatu awwalina kuma sunan mutanen farin ta shuɗe sunnata lahiya sunna Allah game da su min takadibihim da karetawa su bi takadibi abin nan min ta'ribihim na azabtar da su bi takadibi anbiya'ihim saboda sun kareta annabawan su wa haula'i misalun mutanen ka kai hankuri halaka su zamu yi musu jara ba walau fatana alaihim ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا به يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل لعنوا قوم مسرور to walau matana alaihim baba min samai su mutanen ga masu kiyayya da kai ko da a kadar mun bude musu wata wata kowa cikin sama fadallu fihi sun ka tabbata ciki nai aifil babi ya arjuna sun ka tabbata suna ta hawa sama cikin kohon nan sun ka ga lalle hawa na suka yi laƙalu da sun ce ba hawa na muka yi ba inna masu kira absaru na dama an samaye na ga idon mu suddat an ruhi idanunmu ne wasakar ma ya saddu bil bab wato in an ce sakar abinda aka rage kowa da shi za ku ji in an bude kowa suna cewa sakkirir baba sakkirir baba wato rage kowa to da sun ce inna ma sukkira absaru na dama an rage idanu su hawa da ido su suna gani suna hawa sama in an ka ce to ku yi imani sai ce ai ba sama na muka hawa ba muna nan ƙasa idanunmu na an kawo aiki muka gani amma wasu wallahi kasa muke ko ina ba mu taima ban na hannu kawon masu huru na mu mutane muke wanda an kawa sai sayira muhammadu aquluna aqulana muhammadu yayi sai ga hankulan mu kun ga kuma sai kuma muhammadu an ka jingina mashi bayan su da abin su kama kalu kun ga wani lokaci sai su ce mai mai sihiri kuma duk mai sihiri kahiri na to wani lokaci sai ce wa Muhammadu sihiri ya kai shi da cikin abubuwan da ajja gora na wa'azozi ne hani ga shirka sihiri shirka ne suka ce wai mai sihiri na dan dai su bata mai suna kama kalu kamar da sun ka faɗa inda zuhuri gairi min ayati lokacin da wasu ayoyi sun ka bayyana waɗanda ba waɗanda ba fa ka'anna fa ka'annahu abinna saka sukira absaruna kama an ruhe idanun abin nan idanun la uqulana ba hankulan mu ba idan na an kare amma da hankali mun san mu mace ko ina ba wa nanu wa in kunna natakayyalu bi absarina mu ko da yake muna muna gani da idon hadil ashiya muna ganin hawa na mukai ka annana nas'adu kaman muna hawa sama wa na dakulu fi sama kaman muna shiga sama lakin nana alam bi uqulina sai dai da hankulan mu mun sani annal hala bi khilafi halin ya saba ba haka nan ba bisa na makawa ba ai la haqiqata lahu babu haqiqan ma hausa ma sun maqalu sannan suka ce banna nu qaumu masauruna mu mutane na da aka wasi ka annawa addar buwan hasari fil absar kamar sun takaita sun sun yi idrabi ga takaitawa da sun kai ga idan suna an kawa sai suka ce qaumu masaurun duka ma amma yi mana sirri gaba ne wa qalu bal jawaza zalika ila aqulina ya ce sihirin ma ya kai ga ya ƙetare ya kai ga hankulan da sihirin abin na da sihirin sana'a hulana ga sihirin da manzo Allah ya aikata mana ai in inna adama imanihim lalle rashin imanin su laysa la adami dalaili ba dan ba a kawo musu da dalilai sun ga imani ba wa laysa yamna'uhum an iman babu abin da ya hana bai kasance yana hana musu imani ba annal mala'ikata la tanzilu dan mala'iku bata sauko ba fasu'uduhum ila samai ashadda dalala su hau da kansu zuwa sama yayi hujja bayyananna wa alsaqu bihi yayi damfaruwa da su min nuzulil malaika bisa ga saukan malaika innahum hum qaumun mukabiru su dai kawai innama hum qaumun mukabiru su da ma mutane na dai masu girman kai bila mubalatin bil haqqil wadi ba su damu da gaskiya bayyananna ba su dai mutane ne kawai masu girman kai to Allah ya kare mu daga girman kai ka kare mu daga sharrin kahirai ka kare mu daga sharrin munafikai ka kare mu daga sharrin maza da sharrin mata ka kare mu daga sharrin kowa da kowa da albarka sunayenka da sabobin ka madaukaka kuma ka ba mu ikon kwana nan wuri to sai mu yi wa annabi masalati sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم يا سامع لكل شكوى ويا خالق الأكوان أنت المرتجى وإليك وحدك ترتقي صلواتي يا خالقي ماذا أقول وأنت تعلمني وتعلم حاجتي وشكاتي يا خالقي ماذا أقول وأنت مطلع على شكواي والأناتي اللهم يا موضع كل شكوى يا سامع كل نجوى يا شاهد كل بلوى يا عالم كل خفية يا كاشف كل بلية يا من يملك هوائج سائلي ويعلم دمائر الصامتي ندعوك دعاء من اشتد فاقته ودعوك حركته وقل حيلته دعاء الغرباء المضطرين الذين لا يجدون لك شماهم فيه الا انت يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين يا الله كغافر تامنا يا الله كغافر تامنا يا الله كغافر تامنا ya Allah ka ƙara mana imani da lahiya ya Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta ya Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta ya Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana tsoronka Allah ka ƙara mana ibadarka Allah ka ƙara mana ikhlasi ya Allah ka tausaya mana ka buɗa mana ƙoyi na alheri ka daɗe mana ƙoyi na sharri ka kare mu daga sharorin masu shiri ka kare mu daga cutan masu cuta ka kare mu daga makircin makirai ka kare mu daga minahicin munafukai ka kare mu daga kulle-kullen masu kulle-kullen shiri Allah da albarka sunayenka ka ansa muna addu'o'in Allah ka gafarta mu uwayen mu Allah ka gafarta mu uwayen mu Allah ka gafarta mu uwayen mu Allah ka gafarta mu uwayen su Allah ka gafarta mu kakannin su Allah ka gafarta mu yannai da kannai da diya da iyali da zuriya uwayen mu mu duka Allah ka tausaya mana ka shirya mu ka shirya mana iyalan mu iyalin mu Allah ka shirya su Allah iyalin mu Allah ka shirya su Allah ka ƙara musu imani da lahiya Allah ka daidaita su ga hanyarka da mu da su Allah ka ba mu kariya da tsaronka daga shirorin kowa da kowa ka taimaka mana Allah kada mu kulla mu kowa shiri kada mu yi niyyar kullawa masu kulla mana da masu niyyar kulla na boye da na bayyana ka san su Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su saboda albarkar sunayenka Allah ka tausaya mana ka kare mu daga sharrin kowa da kowa ka kare mu daga cutar kowa da kowa ka kare mu daga makircin kowa da kowa ka kare mu daga minahicin kowa da kowa ka kare mu daga kulle-kullen masu kulle-kullen shiri Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tausaya mana Allah ka tausaya mana Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka gusar da damuwa Allah ka gusar da damuwa Allah ka gusar da bakin ciki Allah ka gusar da tsoro Allah ka gusar da hirgita duk abin da yayi tsanani Allah ka mai sai sauki ka kare mu ka kare mana imanin ka kare mu ka kare mana addinin ka kare mu ka kare mana mutuncin ka kare mu ka kare mana lahiyar ya Allah ka ansa mana addu'o'in ya Allah ka shirya mu ka shirya matasa ya Allah ka shirya mu ka shirya matasa ya Allah ka shirya maka shirya matasa matasa maza da matasa mata Allah ka shirya su ga hanyarka ka ba su ayyuka da sana'o'i na halaliya wanda ka ba su riba mai yawa mai isassu saboda albarka sunayenka Allah ka raba su da ayyukan banza Allah ka raba su da maganganun banza Allah ka raba su da kalle-kallen banza saboda albarka sunayenka Allah ka tausaya mana ka tausaya wa matasan Allah a za su ga hanya Allah a za su ga hanya Allah ka sa uwayensu ci umarnin abinsu Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka ansa mana addu'a dukkan bukatun mana alheri Allah ka biya mana su wayanda ba na alheri ba kama ya alheri ka biya mana su abinda don muka tsoro ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu bayan ka musulmi yare da maya maza da mata wayanda sun roƙe mu addu'a da wanda ba sun roƙe mu don mun roƙe ka Allah ka shirya su ka shirya ɗayansu da matayensu ka biya musu bukatun nan nasu na alheri wayanda ba na alheri ba kama alheri ka biya musu abinda duk suka tsoro ka kare su ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Arewa lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya garuruwan mu da ƙauyukan mu Allah ka zaunar da mu lahiya ya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ka kare ɗaya da iyali da zuriya ya Allah ka kare masallatai mu Allah ka kare makarantun nan Allah ka shirya a makaranta Allah ka shirya a makaranta Allah ka kare mu wuraren zaman wuraren ayyukan mu da sana'an mu ka ba mu kariya da tsaronka inda duk muka yi ta Allah kai mana arzikin ta ya lahiya kai mana arzikin dawowa lahiya ka kare mu daga sharrin hanyoyi ka kare mu daga sharorin da abusa hanyoyi ka kare mu daga sharrin karowa na bisa da na kasa ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka saboda rahamarka Allah ka tusaya mana ka ba mu aljanna firdausil ala Allah ka ba mu aljanna firdausil ala Allah ka ba mu aljanna firdausil ala Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga sharri duka Allah ka yi salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما